بهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da falalansa ya sake hada mu wannan rana ta juma'a biyar ga watan rabi'u tsani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba da karatun littafi na fiƙihul maliki wa adillatu al-mutabbaka ala matanin ishmariya wato al-mutabbaka ala matanin ishmariya fi dau'i mudawan kubra zama na ashirin da takwas a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke anguwar madaki garin Gombe tare da ‘yan uwa masu albarka na zahiri da kuma da suke bibiya a kafafen sadarwa. Idan ba manta ba, karatunmu da ya gabata mun yi karatu ne akan a ƙasa mulmiyahi wato rabe-raben ruwaye. To daga wannan babin kuma sai babin fara'idul wudu wa sunnanuhu wa fadailu. Farillan alwala da sunnonin alwala da mustabban alwala. idan an ce alwudu alwala me ake nufi da wannan kalmar ta alwala din yace aluga idan an ce alwudu min alhusni wan nazafa yana nufin abu yayi kyau kuma ya tsaftatu in abu ya zama da kyau yayi tsafta sai ya kira shi wato wada wudu'an wato ya wada'a yayi haske saboda haka a larabci don an ce fulan wadi'ul waji wane wadi'ul waji ne yana nufin ai husnul waji wa nazifuhu mai kyan fiska ne kuma mai tsaftaccen fiska wannan shine ma'anar alwala aluga tsafta da kuma sanya abu yayi kyau a shari'a kuma shine guslul ada'il maksusa ala wajhin maksus bi niyyatin maksusa a wanke wasu gabobi ke bantattun gabobi akan wata fiska wani yanayi ke bantacce kuma da niyya ke bantacciyar niyya wannan shine alwala a shari'a to ita wannan alwala tana ɗauke da farillai da kuma sunnoni da mustahabbai idan aka ce farilla yana ɗaukan ma'anan wajibi falfardu wajibun ismani mutaradifani khilafan li abi hanifa idan an ce farilla da wajibi sunaye ne guda biyu wanda suke mutaradifai wanda kowanne yakan ɗauki malan kowanne a wurin sauran malamai saɓanin abin da imam abu hanifa ya faɗa imam abu hanifa shi ya saba da wannan kamar yadda innu asim yake cewa ma'anar wujubi fardun bittifaq wa kalafa an-numan fil idlaqi fajal al-fardu ala al-qat'i wal wajibi thabitun an zanni yace ma'anan wajibi da farilla a ittifaqin malamai abu ɗaya ne sai dai Abu Hanifatin Numan ya saba da wannan ka'idar yace abinda ake nufi da farilla wurin Abu Hanifa shine abinda ya zama qat'iyu subuti qat'iyu dilala tabbas wannan abin ya tabbata yanke ba ba zato kuma ga dalili yanke yayi magana a kansa sai ya kira wannan abun farilla abinda za a kira wajibi a wurin Imam Abu Hanifa abinda ya zama ya tabbata amma da zato ana zaton wannan abun kaza ne saboda ayar ta nuni akan kaza to sai ya kira wannan abun wajibi saboda haka yace wannan dai shine abin da ya shafi farilla da wajibi ita to ita alwala ta hada waɗannan abubuwa na farillai da wajibai wato farillai da sunnoni da mustahabbai dalilin samun waɗannan abubuwa duka farillai ayan da zamu samu na suratul maida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abaini zuwa ƙarshen aya wannan shine abin da ya shafi farillai ayan da sai magana kan farillai na alwala kenan abin da ya shafi sunnoni shine da mustahabbai fadin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya muna na sallah yace masa idza qumta ila salati fatawadda kama amaraka Allah idan ka tashi yin sallah kayi alwala kamar yadda Allah ya umurce ka a wata ruwayar hadisin da yace la tatimmu salatu ahadukum hatta yuzbiga alwudu'a kama amarahu Allahu azza wa jalla sallan ɗayan ku ba za ta cika ba har sai yayi alwala kamar yadda Allah ya umurce shi saboda haka waɗannan nasosi su suka samar da farillai da sunnoni farko karatunmu na yau zai magana akan farillai din ne na alwala sai yace amma fara'idul wudu'i fa sab'atun ce su farillan alwala su bakwai ne a ibada idan aka ce kaza farilla ne idan ka bar shi ba wata sujjada da zaka yi ya zama ya daure ma wannan farillan in misali a sallah aka ce wannan farilla ne to ba kabli ko bari da zaka yi gyara ma farillan da aka bari sai ka dawo da wannan farillan ka yi ta ina ga karatun mu na alari mun wuce idan baka kulla raka'ar gaba ba zaka dawo ka gyara me ya kulla raka'an gaba yin ruku'u ko dagowa daga ruku sabanin akwal na Ibn Qasim da sauran malamai da su Ibn Shihab a ka jawo kai aikata wannan farillan idan ka kulla zaka yasar da raka'an da karafkana ka bar wannan farillan to haka ita ma alwala idan ka bar farilla cikin ta har ka shiga sallah ka tuna baka yi farilla ba alwalan ta baci zaka fita daga sallah saboda haka farilla yake da muhimmanci yace to su farillan guda bakwai ne na farko niyya saboda farin Allah tabaaraka wa ta'ala wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umurce su ba sai don su bautawa Allah shi kadai suna ikhlasin addini gare shi niyyar ai niyya wa ibada wa Allah niyyan shi zai bambanta al'ada da kuma ibada lokacin sallar magariba yayi wani ya je kollo ya dawo ya gana wanke kafa fiska ya wanke wani kuma yana alwala an tambaye wannan me yake yi wallahi na je na hada zufa da waye ina wankewa ne kaga shi yana wankewa ba ibada ba saboda bai yin alwala ba in ya so ya wanke fiska ya wanke ko ina ya wanke amma shi ni yasa ya dawo daga kollo yayi kura bari ya kawo da wannan kuran wani kuma ka same shi yana irin abin da wancan yake me yake yi ba ga lokacin magariba yayi bane ina alwalan magariba kaga shi niyyarsa magariba to niyya ita za ta bambanta tsakanin abin da yake ibada da abin da ba ibada ba saboda haka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ibn khattab manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat iyaka ko su ayyuka abin da zai tabbatar da aikin shine niyya ita kuma niyya a wurin ibada ta kasu kashi-kashi akwai niyoyin da sai an furta su sai an faɗa da harfe cewa na yi niyyan kaza akwai niyoyin da mahallinsu zuciya idan ka ƙudurta a zuciyarka shi kenan niyya ta yi to niyyan alwala niyyan sallah duka wannan ka ƙudurta a zuciyarka ko harcenka bai faɗa ba ya yi amma niyyan azumi sai ka furta niyyan aikin haji sai ka furta da wasu ibadu da in ka zo niyan sai ka furta saboda haka na farko yace niyya a yayin wanke fiska saboda shine farilla ta farko daga cikin farillan alwala a na ɗaya kenan na biyu yace wa ghaslul wajhi da wanke fiska dalili wannan aya ta suratul maida fadin Allah tabaaraka wa ta'ala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum Allah ce idan kuka tashi yin sallah wasu malamai suka ce idza qumtum ay qasabtum anan qumtum din maniya tana ciki da kuka tashi yin alwala kaga tashin kai niyya kenan saboda haka ku wanke fiskan ku To anan daga wannan aya magana wanke fiska sai kawo mana hadisin Sayyidina Usman bin Affan Allah kara masa yadda da aka tambaye shi ya alwalan Sayyidina Rasulullah take sai alwala yace irin wannan alwalan manzon Allah yake to bari mu ji alwalan da abi wadu'in sai na Umar sai na Usman ya ce a kawo masa abin alwala fa afraga ala yadayhi min ina'in fa ghasala talata marratin sai ya bi wannan ruwan ya zubawa hannunsa ya wanke so uku kuma kowane hannu ana wanke shi ne ala hidatihi ka wanke wannan hannun so uku shi kadai ka dawo ka wanke wannan hannun so uku kowanne ala hidatihi kamar yadda mu samu a karatunmu na littattafan iziya risala a gaba kowanne ka wanke shi shi kadai dinsa ka wanke ba ka zo kana wankewa haka haka a wannan hannun shi kadai ka wanke su uku ka zo ka wanke wannan su uku ka yi ɗaya diga nan sai sun ma'adakar yaminu fil wudu da ke suna alwala ne da abun alwala maftuhi buɗaɗɗe ba irin wanda muke alwala da shi yanzu ba sai zuba ya sa hannunsa a cikin hannun dama a cikin ƙwariyar ko ƙwaƙon da ake rala da shi saboda maftu buɗaɗɗe ne to shikenan da ya saka a tummata madmada wastan shaka wastan sara sannan sai kuskuren baki ya sheƙa ruwa ya face to akan wannan kuskuren baki fuqahau suna cewa kuskuren baki da sheƙa ruwa a hanci sittin min sittin afdalu min sittin min salatin wa sittin min salatin afdalu min sittin min isnaini wa sittin min isnaini afdalu min sittin min wahidin kayi shida a cikin shida yafi akan kayi uku wato shida a cikin shida yafi akan kai amfani da uku kai shida da shi sannan kuma uku kai da shida yafi kai amfani da biyu kai shida da shi shi kuma biyu kai shidan yafi ainihin daya kai aiki shida da shi abinda wannan karatu na muktasar yake nufi wato shida cikin shida ibar ruwa wurin kuskuren baki so uku ka iba ka kuskure ka iba kai uku sheka ruwa hanci so uku kaga shida a cikin shida ibowar ruwan so shida ne kuma ko in ka hada abin da kai kai aiki shida to irin wannan alwalan yafi akan kai ebowa uku kai wankewa shida da shi ka iba sau uku misali ka kuskure baki ka shekarwa ƙara ibowa kuskure baki ka shekarwa ka face kaga kayi aiki shida da ebowa uku to wancan shida a cikin shidan yafi shi kuma ukun nan da kai aiki shida da shi yafi kai amfani da iba biyu kai aiki shida da shi shi kuma iba biyu kai aiki shida da shi yafi kai iba ɗaya ka ce kai ayyukan nan guda shida da shi saboda haka abin da ya fi ka ebi ruwa da kuskure baki da shi kuskure baki ka sa ruwa ka zubar ka yi amfani da yatsar ka wurin kuskure kada zama da ruwan da yatsan suna cikin baki lokaci daya ka goge sannan ka sa ruwa goge har sau uku ka je hanci shi ma ka sheka ruwa ka face ka ƙara taɓo ruwa ka sheka ka face ba ka ebo ɗaya kana a ka ƙara ebowa ka shiƙi hanci manzo Allah ce kai kai matuƙa wurin kuskuren baki da sheka ruwa ce matukar ba azumi kake yi ba saboda ka ƙara sheka ka face ka ƙara ebo ruwan ka sheka ka face wannan shine abin da yafi alwala to sayyidina Usman sai sheka ruwa ya face yayi kuskuren baki summa gasala wajahu talatan sai ya wanke sannan sai ya wanke fiskansa so uku menene fiska malamai suka ce fadin fiska daga kunne zuwa kunne shine fadin fiska daga wannan kunnen zuwa wannan kunnen shine fadin fiska tsawonsa kuma daga matsirar gashi manabitu shar al'adi matsirar gashi na al'ada zuwa akirin zakani ƙarshen haba ko ka wanke shi wankewa sau uku to inda matsalar su take shine idan ya zama manabitu sharinka ba adi bane matsirar gashinka ba na al'ada bane wanda ya fito a daidai ko ya sauko akan gira kamar yadda yake sauko wasu ko ya fada ciki ya zama mai sango to in san kone da kai zaka fara daga matsirar gashinka ne tsakar kai kace nan ne fara wanke fiska ko kuma in gashinka ya sako zaka fara daga matsirar gashin zaka ce nan ne mafarin alwala to nan ne abinda fuqaha suka yi magana cewa idan ka zo yanda za ka gane matsirar gashi na al'ada zaka dauki hannunka idan kai mai daidaicin hannu ne ba katon hannu ba ba karamin hannu ba sai ka dora yatsunkan nan guda hudu akan giranka in ka dora su akan giranka yatsan ƙarshen nan inda ta tsaya nan ne matsirar gashi na al'ada nan ne daidai matsirar gashi na al'ada to diga nan zaka fara wanke fiskanka ko da kana da sango to in ka dora inda yatsar ta tsaya shikenan to diga nan zaka fara wanke fiska da shi sai ka wanke a lokacin wanke fiska ka tabbatar da ka wanke fiskan dukanta daga matsirar gashi kamar yadda muka faɗa zuwa ƙarshen haba ka wanke kuma faɗinta kowanne ya zama yawon ku ka lura da mafaɗan idonka da wurin hancinka ya zama ko ina ka wanke to sai na Usman sai ya wanke so uku wa yadayhi ila almirfaqain salasan sai wanke hannayensa zuwa gwiwan hannu shi ma sau uku wanke hannu zuwa gwiwan hannu shi ma yana daga cikin mahallai ko wurare da da yawa muke kuskure a wurin alwala an ce ka wanke hannu zuwa gwiwan hannu to wanke hannu zuwa gwiwan hannu ba zai samu ba ba yanda wasu mu suke alwala ga mutum yana wankewa daga nan zuwa nan ba daga wuyan hannu yana haka a tunaninsa lokacin da ya fara alwala wanke nan to wancan wankewan da ka fara a fara alwala wankewa ne na sunna yanzu kuma wankewan farilla an ce ka wanke hannun duka ba diga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu ba a duka hannun a lokacin ma mun karanta halari wajibu alayka fi ghasli yadayka takhlil asabi a wanke hannayenka wajibi ne ka tsatsefe yatsun hannaye ka kenan wankewa zuwa gwiwan hannun a lokacin kuma zaka tsatsafe yatsu ba ka zo kana haka kana haka kace kayan alwala ba a baka cika farillanka ba zaka wanke hannunka ne dukansa daga kan yatsu har gwiwan hannun kuma ya shiga kamar yadda zamu samu hadisi a gaba manzo Allah ya wanke dantse ya zama ya an dan taba shi gwiwan hannun ya shiga cikin wankewa saboda zuwan a wurin malikiya gaya ne in an ce mutum ya zo masallacin nan an ce a wato ayar ta yi maganan wa'idiya kuma idal marafiki da hannayenku zuwa gwiwan hannu to anan zuwa mafari ne zuwa ko ƙarshe ne zuwa in an ce ka zo masallacin nan in ka zo bakin masallaci ka zo masallaci ne ko kuma a sai ka binan ka wuce masallacin ya shiga cikin inda ka zo shine ka zo masallaci to imam malik sai ce a gaya ne dole gwiwan ta shiga cikin wankewa shine ainihin ka wanke ila din ma'ane tare da gwiwan hannu ba wai zuwa bakin gwiwan hannu ba ma'anar da tare da gwiwan hannu in an ce ka zo gombe kana zuwa kofar gombe can hanyar bauchi shikenan ka zo gombe ko kuma a sai ka zo ka bi ka wuce ta gudun shine ka zo gombe yace to ai ba za a ce ka zo ba sai inda aka ce ka zo din ya shiga cikin inda ka zo shine ka zo ka zo wannan wurin saboda haka ya zama gwiwan hannu ya shiga cikin wankewa kuma ka tabbatar da ka wanke hannunka zuwa duka hannun naka ba daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu ba sai na Usman sai ya wanke hannayen sau uku summa masaha ra'sahu summa masa bi ra'sihi sannan sai ya shafi kansa shi ma shafan kai shi ma ana fara shi daga marabitu shari al'adi daga matsirar gashi inda da ka fara wanke fiska to yanzu kuma daga kan gashin sai ka yi shafan kayi ka tafiyar da hannayenka ka dawo da su to bayan yi wannan sai ya shafi kunnuwansa to nan ko muna karantawa amma muna manta ma'anar fiƙihu shine ka fahimci abu kuma ka iya aikata shi a aikace muna karanta wa masul uznaini wa tajdidul ma'i lahumā da shafan kunnuwa da kuma sabunta ruwa a gare su dewa mun manta menene sabunta ruwa a gare su sai ga mutum ya shafi kai shikenan kawai sai haka ya shafi kunne sabunta ruwa a gare shi ne bayan ka shafi kai ka kai hannayenka zuwa farilla ka dawo sunna sai ka ƙara taɓa ruwa sabon ruwa wannan ruwan da ka taba sabo don me yasa ka taba shi don shafan kunne shine tajidul ma'i lahuma sabunta ruwa a gare su wato ka taba sabon ruwa ka shafe su ba sauran ruwan shafan kai ba ah saboda haka sai na Usman sai wannan summa gasala kullu kullu rijlin salatan sannan sai ya wanke kowace kafarsa sau uku ya wanke kafafunsu ko ta kafa ya wanke ta su uku sun makala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau nahwa wudu'i hadha sai ce naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala irin wannan alwalar tawa yana alwala irin wannan alwalar tawa sai ƙara cewa man tawadda dawa wudu'i hadha summa salla rak'ataini la yuhaddith fihima nafsuhu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi yace da manzo Allah yayi irin wannan alwalantawa sai manzon Allah yace duk wanda yayi irin wannan alwalantawa inji sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu a raka'a biyun nan ransa bai raya masa komai ba bai yi wani tunanin wani wani Allah ba cikin sallar to Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabatar daga zunubansa ah ya zo a cikin mudawwana ta Imam Malik bayan an ambaci wannan hadisi na sayyidina Usman ibn wabi daga ibn shihab yace wa kana ulama'una bil madina yaquluna hadha al wudu asbagu ma natawadda bihi ah asbagu ma tawadda bihi adun li salah yace kaga irin wannan alwala na sayyidina usman shine mafi isar alwala da ɗayan mu zai yi alwala da ita yayin sallah irin wannan alwalan ita ce asbagul wudu mafi isar mafi cika na alwala saboda haka ya kawo hadisin ne a sunna ta biyu ita ce wanke fiska sunna ta uku wangasul ladaini ila almirfaqaini da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu dalili kuma wannan ayan da ta gabata ita ce wa aydiyakum ila almarafiqi da wanke hannayenku zuwa gwiwan hannu da kuma hadisin sayyidina Usman da ya alwala irin alwalan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke gwiwoyinsa hannayensa zuwa gwiwan hannu a wannan shine na uku daga cikin sunnoni guda bakwai na alwala na hudu wa masu jami'in ra'asi da shafan dukkan kayi shafan dukan kayi saboda faɗin Allah wamsahu bi ru'usikum Allah ce ku shafi kayunanku saboda kuma na biyu hadisin Abdullah ibn Zaidin Allah ya ƙara masa yadda ya faɗi siffan alwala na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace thumma masaha ra'sahu bi yadihi bi yadihi fa aqbala bi yadihi fa aqbala bihima wa adbara بدا بمقدم راسي حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى مكان الذي بدا منه zuwa ƙarshen hadisin yace sannan sai ya shafi kansa da hannayensa yayi baya da hannayen sannan ya dawo da su gaba a zuwa tanda suka je keya sannan ya dawo da su inda ya fara ta inda ya fara kenan daga inda ka fara shafan kayan bayan ka kai to sai ka dawo hannayen su dawo inda aka fara sannan shikenan ka shafan kai na biyar daga cikin waɗannan farle na alwala shine wangasulur rijlaini ila alka'abaini da wanke kafafuwa zuwa idon sawu shi ma bi ma'ana ma'alkabai tare da idon sawu saboda faɗin Allah wa arjulakum ila alka'abaini da kuma hadisin da ya gabata na siffar alwalan sayyidina Usman da yace haka ya ga manzo Allah sallallahu alaihi alwala to anan ina aka samu matsalan shafan kafa inda matsalan take akwai qira'a shazza da take karanta ayar يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم da sawa lamun din arjuli kasra idan kace wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum shi ma kafa shafa shi za yi idan ka karanta yanda muke karanta wa arjulakum to ya zama adafi akan wujuha wujuhakum wa aydiyakum yadda aka wanke fiska aka wanke hannaye aka samu su fata to in karanta arjula shi ma da fata kafa wanke ta za a yi in ka sa masa kisira wanda suka sa mata kisira suka ce to ai kisira ne shafawa za a yi to wasu daga cikin malamai suka ce a ko da an ce kisiran an karanta da kisiran bata ɓaci ba amma shafawan in akwai huffi shafawa da huffi amma in ba huffi wankewa suka ce dalili wankewa shine abinda ba taba ganin manzo Allah zuwa alwala ya shafa kafansa kawai ba wankewa yake sannan bayan wannan hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya kara masa yadda yace wata rana a tafiya muna tafiya tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsaya da ya tsaya sai muka je wani zango mu ma sai muka tsaya muna alwala to da muna alwala sai ruwan ya gaza faj'alna namsahu ala arjulina da muka zo kafa ruwa ya gaza sai muka dinga shafa shafa kan kafan ana dan shashafawa dai ba wankewa ba kaga wankewa dole sai ka zuba ruwa ka dirje kamar yadda zamu samu Abdul sai ka dirje shafawa kuma in akwai damshi a hannunka kawai za a goga ne ka dan shashafa to sai manzo Allah ya same su suna irin wannan shafa kan kafa saboda ruwan ya gaza musu fanada bi ala sauti sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kira da mafi dawakan muryansa yace fawailul lil aqabi minan nar fawailul lil aqabi minan nar fawailul lil aqabi minan nar ya fada so biyu ko so uku yace azaba ya tabbata ga diddige wato wuta tabbata ga diddige da ba a wanke shi ba kafa da ba a wanke shi ba a wurin alwala azaba ta tabbata kan wannan kafar da aka mata shafa shafa ba wanke ta alwala ba a ruwayan imam muslim yace azbigul wudu'a ku yi alwala mai kyau ku isa matuƙa a wurin alwala saboda haka ba shafa shafa ko shafawa ake bukata a wurin alwalan ba a saboda haka wannan abin da ya shafi wankewa kenan sai ce tambihun ورد في السنة الصحيحة رخصة المرفع على الخفين بدل غسل الرجلين yace ya zo a sunna sahiha saukin shafa akan huffi maimakon wannan shafa akan huffin canji ne akan wanke kafafuwa wannan kuma saboda hadisin Mughira bin Shu'ba zamu zai akan wannan hadisi na Mughira shi sayyidina Mughira ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi Makka a lokacin sulhul Hudaybiyah da aka yi na farko lokacin da mutane Makka suka turo Budailu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutane ne masu kabilansu suna son raƙuma saboda kowa ya girmama raƙumin sa ta tashi a tsaye da raƙuman a rata musu sai an zo hadaya ne da su wurin ɗakin Kaaba da ya zo ga wannan ne ga inda a girmama raƙuma ya koma ya ce kai wannan mutanen fa a bar su kansu shigo suna girmama raƙuma to bayan nan ya koma sai suka ce kai wannan ba za mu karbi magana ka sai suka turo Urwa ibn Mas'ud Saqafi da suka turo Urwa sai ya zo ana tattaunawa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan za a shiga ayi umran da za a yi ne ko za a koma to laraba suna da wata al'ada idan kana tattauna da babban mutum mutane kuna magana da babba sai a ringa jan gemun sa to urwa da yazo yana tattauna da sayyidina rasulullahi sai ya kawo hannu zai ja gemun manzo Allah a bayan sa mugira yana tsaye mugira kuma ya irin shiga ya rufe fiskan sa gaba daya dogarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya kawo hannu zai taba gemun manzo Allah sai bugira ya buge da takobin da ke nunsa ba za mu bari kai rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana haka ana haka har dai ga mutum ce kai ya Muhammadu mutanen kan nan duka masu rama ne sai dai wannan dogarin naka bai da mutunci bai da kirki shi yana ta dukan hannuna sai ce abaka gane shi bane danka ne fa mugira shi babban sa ne ma danka ne fa dan dan uwanka shi uba saboda haka ɗanka ne mugira ita mugira ne yake bin wannan aikin ita jiya fa na gama biyan bashin wani diya wasu mutane da ya kashe a makka kafin yanzu ya karbi musulunci ita ai manzo Allah ce musulunci ya rushe wannan gaba daya al-islam yajibu ma qablahu to mugira babban sahabi ne wanda yake da yana da dabara da wayo sosai yana neman wata budurwa zai aure ta sai wani yanzu ya ce masa wa sai je na neman ta sai je same shi a wanda kake so yace wannan zaka aura na ga fa wani yana sumbantanta na ga yana sumba a to inda wani yana sumbantanta kuma ka gani ai ba zai yiwu ba sai ya hakura ba kwanaki sai je ana kokarin daura auren mugira an zo an daura auren mugira da ita ce ba kai kace mini ka ga wani yana sumbantanta ba yace kwarai da gaske haka ne ai tana yarinya karama na ga mahaifinta yana sumbantanta to kaga dabara kenan gaske ne hakan ne mahaifin da yana sun banda tana karama yanzu kuma ta kai aure yayi wa wani wanda yake sai masa kafa hikima to a zamanin halifan sayyidina Umar an bashi gwamna a wani gari to yahuda suna da makirci daban-daban kamar yadda muka karanta a baya to da sai na umar yazo yana bibiyan wanda ya sa jagoranci ya jagorancin su yake da ya zo wurin mugira sai wani bai hude ya zo ya shirya wani makirci sai ya zo ya ce ya amiral muminin ga ajiya kuɗi dirhami ɗari a dubu da mugira ya ban ajiya saboda haka shine yau yanzu na dawo da su kakenan shugaban ƙasa ya zo ana binciken kuma an ce ga wasu kuɗaɗe ma da yake bawa ajiya wasu kaga akwai matsala to da ke mugira yana da dabara sai ce ai ya amiral mumin ba dubu ɗaya bane na bashi dinari dubu biyu ne dirhami dubu biyu ne saboda haka duka ya dawo da su an ba su ajiya sai ce a wallahi bai bai bani ajiya ba yanzu ba kace ya baka dubu yace a na shirya masa haka tunda an ji ya ce ya zo da dubu kuma an ce dubu biyu ko bai da hanyar dubu biyu yanzu yayin neman sharri kuma biyan wani haƙƙi ya kama shi sai ce wallahi ƙarya sharri ne dama yayi saboda ya bata mugira a wurin sayyidina Umar saboda haka zamu tsaya a wannan hadisi na mugira ibn shuba a da ƙarshe muna addu'a ga ƴan uwanmu wanda suke ainihin Falastin da abubuwan da suke faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yanda musulmai suke ko mu'mini suke kalbuniyan yashuddu ba'dahu dadan ko misul mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim kama sal jasad al wahid yashtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma yanda mu'mini suke a wurin soyayyar su da juna don sauyin su da rahama ga juna kaman jiki ne guda daya idan ɗaya gaba tana ainihin ciwo to sai ta kira sauran jiki gaba daya da hana ido bacci ido yace ba zai bacci ba da kuma zazzabi zazzabi sai ya shigo yatsa ne kadai take ciwo amma sai ka kwana kana yawo a unguwa ka kasa bacci me yasa saboda sauran jiki ya ce ya yadda yatsa dan uwansa ne amma me hadin ido da yatsa sai ido ya ce to ba ruwa na dinda ba ni bane bari na yi bacci bai ce haka ba to haka mu'mine suke ainihin mu'mine wurin soyayya su da juna saboda haka abubuwan da Yahudawa suke yi wa ƴan uwan musulmai a can abubuwa ne marasa daɗi wanda ke bibiyan abubuwan yana ganin yadda aka kashe yara ƙanana da mata saboda haka ba abin da zamu yi sai addu'a saboda haka mu taya su da addu'a kwarai da gaske ya zama mun saka su a cikin addu'o'in mu da addu'a ake ana samun nasara saboda mumini bai da wani takobi da yafi addu'a ah na kafin nan ba mumini bai da wani addu'a ba ni takobi da yafi addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'a sai kul mumin addu'a takobin mumini saboda haka daga cikin addu'o'i da ɗaya daga cikin malamanmu na wannan ƙasa ya bayar a taya su da shi saboda suna buƙatar addu'a ƙwarai da gaske shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel 1350 sai wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan 1111 wato ai kasha sai wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu min al-qitali wa kana Allahu qawiyyan azizan shi ma 1111 da goma sha ɗaya sai sai yi zamul jama'u ya lura dubur shi kuma ɗari uku da goma sha uku to kowanne dai a samu addu'o'in nan mu samu abin da muka yi mu taya su da addu'a wannan yanayi da suke ciki Allah ba su nasara Allah fidda su a cikin zalunci da waɗannan Yahudawa suke musu na'am na'am na'am na'am na'am Ah, wanka na farilla da alwala duk wanda mutum ya fara da shi ko ne yana da sharuɗansa duk wanda mutum ya fara da shi yayi daidai ba wanda ba wanda babu fahimta akai wato duk wanda mutum yayi akwai wasu magabata da suka ce haka za a yi idan mutum ya fara da alwala to abin da yake so ya kiyaye al'aurarsa kada ya taba al'aurarsa idan bai taba al'aurarsa ba har ya gama wankan to alwalan tana nan idan kuma taba al'aurarsa ya bata alwalan dole in ya gama ya saki alwala sannan idan mutum ya jinkirta alwala a yayin wankan sai a a wankansa sai ya manta wata lama bai wanke ba amma da ya zo alwala na bayan wankan sai ya wanke wannan gaban to ya isar masa wannan wankewa na alwala da ya dace ya isar masa saboda haka duk wanda mutum ya in na farko ne dole mutum ya tabbatar da ya kiyaye bai taba al'aurarsa ba alwarsa nan idan kuma mutum yayi gama wankansa ya jinkirta ya zama ya Allah ƙarshe shi ma fa hasanun na'am na'am na'am na'am yawwa idan mutum ya fara alwala dama yanda siffan yake yadda yake alwala zai yi dukan gawoyin zai wanke sai dai kafafuwa su ana so ya jinkirta su idan yayi su ba laifi amma ana so ya jinkirta su to idan ya gama wannan alwala yanzu zai fara wanka kenan dama kuma kafin nan ya fara alwalan ai yayi dahara wanda shi alwalan ba za ta zauna ba sai da wannan tsarkin shi kuma tsarkin dama malamai sun yi magana daga cibiya zuwa gwiwa in a namiji ne to duk abin da najisa zai taba ba zai wuce wannan ba in a mace ne zai iya wucewa a har zuwa kafafuwa to idan mutum ya wannan a daharan sai alwala to idan bayan ya alwalan nan abin da zai fara yi a wankan shi ne zai wanke kansa ne so uku da da zuwa alwala ya shafan kai ne yanzu kuma wankewa ne idan ya wanke kai kunne zai wanke su zahiri hima wa baɗin hima amma simakul uzunaini ƙofofin kunnuwa su shafa su zai yi wato zai shigar da yatsunsa ne haka ya shafa cikin ƙofofin kunnuwa a wanka ba wani abu da yake shafawa in ba wannan ƙofofin kunnuwan ba to sai ya shafa wannan ƙofofin kunnuwan shi kenan daga nan kuma zai dawo wancan gabobin nasan sai ya dawo ɓangarensa na dama yanzu ba zai ce ɗazu ya wanke hannunsa alwala na farilla ba yanzu ba zai wanke ba zai wanke gefensa na dama zai wanke wannan hannun zai wanke har ƙasa sannan zai dawo har duk gaban da ya wanke dazu yanzu ma zai wanke ta har ya zo kuma kafafuwa ka kenan farillan ya hada su amma in ya zo niyya zai niyyan wankan janaba saboda wankan tana tare da alwala an fanci am abun nan din اللهم صل على سيدنا في الاولين وصل على سيدنا في الاخرين وصل على سيدنا في الميلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين